shekara ta 2023 allah ya kaddara mana zama a cikin wannan masallaci na kofar arewa a garin gumet don ci gaba da karatun alkur'ani mai girma da bin fassarar ma'anonin shi gwargwadon yadda allah maɗaukakin sarki ya kore har yanzu muna karatu cikin suratul kahfi mun kwana jiya a tsakiyar darasi ƙarshen aya ta saba'in da uku kenan ko yau za mu tashi a kan magana ta ko aya ta saba'in da hudu ina ji har malam ma ya karanta ta sosai karanta ta mu sake tashi daga kanta insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فاقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الباري تبارك وتعالى فانطلقا سوبيو sai suka ci gaba da tafiya a talaki ya gulaman har sai da suka ci karo da wani yaro faƙatala sai khidir ya kashe wannan yara malamai suka ce yana wasa ne a cikin taron yara min ahsanihim dukan yaran ya fi su hasken fuska ya fi su kwarjini sai al-khidir ya kama wannan yaran annan musa yana ganin an kama wannan yaron an kashi sai yake ce da shi a ƙatalta nafsan zakiyatan bi ghairi nafsin yanzu kuma ka kashe rai zakiyatan lafiyayyen rai da ba ta yi barna ba ba ta yi ta'addanci ba ba ta yi kowane irin laifi ba ƙatalta nafsan zakiyatan bi ghairi nafsin a bi ghairi mustanidin li qatlihi ba tare da dalilin da zai sa a kashe wannan ran ba sai ce laƙadi ji ta shay'an nufara lalle ka zo da abin kyankyami ka zo da abin kyama malamai suka ce sigar da aka yi kisan tana cikin abin da ya sa dole duk wanda ya gani sai an yi magana a kan shi wasu malamai suka ce kawai da ya je kama kan haka kawai jijjiga kan ne ya yi tsinke ka wasu kuma suka ce ya kama da dutse a gurin aka buga kan sigar da aka yi kisan kamar akwai tashin hankali a cikinta ya sace masa laƙadi ji ta shay'an nukura lalle ka zo da abin kyama abin kyankyami wanda ba za a iya yin shiru a kan shi ba qala sai kuma sai kidir sai alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabara ka karanta ta
قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا قال سأل النبي موسى خبر يتي ألم أقول لك داما بنتي دكيبا إنك لن تستطيع معي صبرا سوى كيف ذاك إيا ينحقلي أتعددني با وانا داما هيني شرط إن نسامك وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا يا za a kai haƙuri akan abin da baka da ilimi akan shi ba za ka iya ba so wannan yana daga cikin abin da na gano maka ba za ka iya yin haƙuri ba alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra fa akaba aidan fi tizkari bi shart al-awwal aka ce sai sake karfafa masa sharadin zamantakewa su na farko yasa annabi Musa sai ya ce to in sa'altuka an shay'in ba'daha in na sake ma magana a kan wani abu bayan wannan falatu sahibu ne to kada ka abokance ni kada ka sake ci gaba da tafiya da ni kada balagta min ladunni uzra yace hakika ka kai makura a gare ni wajen bada hanzari kamun hanzari na farko kamun hanzari na biyu tabbas in aka zo na uku to kana da uzuri kada balagta min ladunni uzra malamai suka ce to galibin al'amari a duniya in aka yi daya biyu na uku to ana ɗaukan mataki a kansa na ɗaya akan ce masa nisiyan na biyu aka maimaita aka yi magana to yakan zama sharafi na uku kuma akan ce da ni kast da gangan shi ne bahaushe in kai masa da ce kenan da gangan kai kana sane ce to in an yi na ɗaya na biyu na uku wani yana ɗaukan da gangan ne yasa ya ce to in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni to kada ka kuskura ka sake zama da ni kada balagta min ladunni uzra ka kai uzuri a gare ni na'am فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا antalaka Allah madaukakin sarki yace biyun da sai suka sake tafiya wata kuma hikima ta ubangiji wai yanzu abokin tafiyar annabi Musa alaihi salam yana ina shi an gaba da aiki shi ko wata kin an ce koma gida to tunda neman ilimi yanzu ba da kai za a yi ba shi yasa da duka magana da biyu ake sai aka ce fanfalaka su biyu sai suka ci gaba da tafiya hatta idza ataya ahla qaryatin har sai da su biyun suka zaikewa mutanen wata alkarya da aka tafiya ta yi ta tafiya ta yi tafiya har suka shigo cikin wani ƙauye istafa'ama ahla sun buƙaci mutanen wannan garin su ba su abinci daga kalmar fa'am istafa'ama ya nemi a ba su abinci a ba ta abinci istafa'ama su biyu sun nemi a ba su abinci fa abau ayyubayyu mutanen garin duka sai suka ki saukar su duk gida da za su ratsa da masallaci da gurin taro mu baki ne yan tafarki ne matafiya ne duka garin ba wanda ya saurare su akwai zafi kenan ga nisan tafiya ga yunwa ga rahin kuɗi ga kuma bakin hali na mutanen gari yasa wasu malaman suka ce mutanen garin marowata ne an musu tambari da rowa kuma sai Allah ya jefa annabawansa cikin wannan gari din fa abau an yubayyihu kuma duka mutanen garin sai suka ƙi karɓar bakuncinsu abdiyafar da ake nufi shine a ba da ruwa ko a ɗan ba da tabarma da za a zauna a yi sallah a ƙofar gida ko a ɗan zauna a inuwar ƙofar gidanka a ci abinci duka garin rasawa su kai ba abu an yi bai kudu da haka a ƙoƙarin ficewa su bar garin fa wadda da fi haji daren sai suka ci karo da wani bango wata katanga yuridu an yin tsabba bangon yana so ya faɗi sai aka sawa kan bango aiki irin na ɗan adam al'irada abu mai rai da lumfashi shike da irada sai aka ce amma ga kango ko katanga tana so ta faɗi ibn kasir yake ce ala sabil isti'ara wannan isti'ara ce Allah madaukakin sarki yayi aka dauki wata siffa ta dan adam sai aka bawa bango ai bango in yayi niyyar ta wannan fa bangon ya sani a ya faɗi bahaushe ma yana faɗin irin wani to sai suka ga wani bango ya yi azamar faɗuwa fankabba yurid an yankabba fa a kama sai annabi khidir sai ta da wannan bango malamai suka ce wannan bangon a tada shi da yake kansa akwai wata mu'jiza ibnu kasir yace ai raddahu ila halatul istiqama ya dawo da shi ne ya tsaya daidai a halin da yake ciki وأنه رده بيده ودعمه حتى رد ميله malamai suka ce da hannunsa ya dawo da bangon ya tokare shi har sai da ya tsaya daidai a yadda yake ɗaya daga cikin magabata yana siffanta yadda yake bangon ya yi asar haka jira yake kif da faɗi sai ya ce kawai ya alama da hannunsa haka hidir ya masa ya dafa hankon wa kiki ya tsaya inda ake ganin da matsalar zai faɗi ya ɗan sa kamar alamar tokara ya jingine ya jingine shi ne fa'a kama sai sai da daidai ya tsaya wata ko abin da hankali zai ɗauka cewa tun da bango ne na ƙasa to ai kwaɓa suka yi to za su yi kwaɓa da kaga suna buƙatar su nemi ina matsalar ƙasar garin take ina kuke samun ruwan kwata bara a yi jiko bara a yi keli bara ta yi tsami haka ban zai ɗauki kwanaki yasa su malaman suka ce kawai hannu ya sa to ya sa hannu ya daga bango wanda yake nuna akwai wani aiki wanda ba irin na dan adam ba ne akwai wani aiki da irin annabawan Allah madaukakin sarki ne suke yin wannan aiki fa aqama hu sai ya dawo da shi daidai inda suke annabi musa sai tuna tunda muka zo garin nan muke sallama gida gida an ki amsa mana sallama mun nemi abinci an hana mun nemi ruwa an hana mun nemi masauki an hana yanzu ko tunda ka musu aiki ka ta da bango to me zai hana abiya ka zai ce laushi ita banda kai da kai suka yi lashi shiki laushi ita da ka so lantakasta alaihi ajara da ka karɓi lada in ya so ɗan kuɗin da za a baka kuma sai mu ratsa ka samu sai abinci laushi ita lantakasta alaihi ajara malam ya ce ali ajli annahum lam yudayyifuna tunda basu bakunce mu ba kala yambagi Allah ta'amada lahum majana bai dace ba kidan mu musu aiki kyauta yasa ya ce laushi ita lantakasta alaihi ajara to shi kuma hidir koyaushe a falke yake tunda ya baka na farko ya baka na biyu ya baka na uku qala
هذا فراق بيني ko ka karanta Hada.
qala sai yace hadha firaqu baini wa baini wannan ita ce maraba tsakanin ni da kai mun zo iya kama gabanka in kama gabana hadha firaqu baini wa baini ai li annaka sharata inta qad inda qatl al-gulami annaka in sa'altani an shay'in ba'daha fala tusahibuni wa huwa firaqu baini wa baini yace lokacin da na kashe yaro ai ka sa sharadi in ka sake magana mun zo mararraba ya ce to wannan magana da ka maimaita ita ce mara rabon kama gabanka in kama gaba ya ce amma kafin ka tafi sa'unabbi uka bi ta'awili malam tastati alaihi sabra zan baka labarin ta'awil tafsir zan baka bayanin abin da ka kasa yin hakuri a kansa tana wani da aka ce haka aka kawo da labarin ba a gaya mana ba me yasa aka balla jirgi me yasa aka kashe yaro me yasa aka tada wannan bangon wata kadai muke tuhumar khidir anya wannan babu ganganci da ta'addanci a ciki amma bara a ba mu labarin sai mu gane akwai ilimin Allah a inda yake ajiyewa akwai bambanci tsakanin ilimin annabi Musa da na khidir akwai kuma damar Allah ya sanar da wani abin da bai sanar da wani annabi ba sai ce ta unabbiuka bi ta'wili ma lam tasabi alaihi sabra sai kuma da farko أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا na'am malamai suka ce to wannan shine bayanin abin da ya rikice ma annabi Musa wa hada tafsiru ma ashkala amrahu ala Musa alaihi salam wa ma kana ankarahu zahiruhu wa qad abhara Allah lil khidr abin da yayi musulsa a zahiri Allah ya ba wa khidr sanin abin da ya koyi na wannan al'amari أظهره الله أظهره الله لخضر عليه السلام على باطنه الله ينونا وخضر باطن عن أبره sai khidir yake ce mashi amma safina kaga wannan jirgin ruwan da na faskare innama kharabtu hali aibaha amma safinatu fa kanat li masakina ya'maluna fil bahr yace ita wannan kwale-kwalen na waɗansu miskinai ne waɗansu talakawa ne ya'maluna fil bahr suna haya da ita a cikin teku su ɗauko dabbo su ɗauki mutane su tsallakar da 'yan gudun su tsallakar da kaya su tsallakar da dabbobi dan abin da aka ba su da shi suke yin cefane kuma Allah ya kaddara suka yi mana ragin hanya a cikin wannan jirgi din don ayar malamai suke kafa hujja cewa miskini yana daga cikin wanda yake mallakar wani abu a hannun shi yana da kuɗi yana da kadara yana da jari to sai dai idan ya zauna kadara da jarin ba za ta rike shi ba shekara lafiya kalau yanzu mai jirgin ruwa ko da kwale-kwale ne aka matsiyaci ne an da zo garin ana rintsafa matsiyata tungulin sai aka samu mai roba-roba ko aka samu mai kabu-kabu babur ɗin haya ko aka samu mai adaidaita yana cikin matsiyatan gari inda adaidaita ne nasa inda kake gane mutum adaidaita ne za a ganya a tsakiyar hanya yana wanke ki aka yin adaidaitan goma suke inda ya nasu ne to a tsakiyar hanya za a ga suna wanke ki ba ruwansu da hakkin mutane ko abinda suka gada nasu ne Allah ba mu ikon gyara wani abu Eh, akwai irin tsana ai alama da a daidaita in dai na sani ko ya kusa biyan kuɗin sa to za a ga tsakiyar ka hanya ka yi magana cewa ba naka bane ba yanzu ke tsakiyar hanya ke wanke shi babu kyauta a gaskiya to wanda yake da alamar a daidaita ko babur ko wai wannan ana sa shi a cikin miskinai da ma'aikatan gwamnati yanzu suna faɗo cikin miskinai suna da ɗan abin da yake hannunsu amma bai isa su isa shekara lafiya ƙalau ba mu matsala ba sai ce ni masaki ne ya amalu na fil bahari ya ce fa aradtu an a'ibaha ya ce sai na yi nufin in aibaita wannan jirgin ruwa ɗin in lalata shi in aibata shi ba zai yi kyau a gida ba da niyya kenan na yi niyya in falgace shi in lalata shi amma me hikimar lalatawa ɗin sai ya ce wa kana wara'ahum malikun a gabansu akwai wani sarki kalmar wara'a tana cikin zawatul abbad wadda kalma ɗaya ce tana nufin baki tana nufin fari tana nufin gaba tana nufin baya ai kalmar da muka sani wara'a baya take nufi ko ko ba ba muka san ba kalmar larabci wara'a zuhurihim washtaru bihi samanan qalila fa nabuhu wara'a to kalmar wara'a tana nufin gaba kalmar wara'a tana nufin baya sai ce wa kana wara'ahum malikun a gabansu akwai wani sarki ya akwai kullu safinatin ghasba yana kwace duk wani lafiyayyen jirgi ghasban da kwace shi ka al'adarsa in ka shigo kasarsa ya ganka da abun hawa lafiya kalau aka leka a gani tas sai ce wannan ma a fasa ina so kike da babu yadda za to su kuma tunda mutanen arziki ne kuma talakawa ne kuma har sun wa annabawan Allah lif a ciki a bari a kwace musu jirgi ya kamata a nuna musu aikin alkhairi yana da kyau saboda haka yana duk wannan Allah ya na balgace shi idan sarki ya zo kwacen jirgi ya gana da aibu zai dauka ba in sun wuce su ko ga dalilin da ya sa ba a kwace wannan jirgin ba saboda wannan fakkare wacce za su ji daɗi a ran su kenan shi ne ba yake cewa ai khudhu bil humma liyarda bil mawt wa khudhu bil maut liyarda bil umma ka kama mutum da mutuwa to in ka dora masa zazzabi zai yadda mutum yana nan lafiya kalau sai ka baka shi mai kace aka kace ni mala'ikan mutuwa ne yau aka ce in kai ka kuma tana bi hidiya ba ko ko kai ta kokowa da rikici yace hifa ba za ki ba yace to an ba za ka je ba sai dai kai zazzabi na kwana uku ai da gudu zai dafo in dai zai yi zazzabi na kwana uku in ware in gyara abin da zan gyara ta yaba komai shi ne bala da mai ceto in kana so ka ɗora wa mutum zazzabi fara tuhumarsa da mutuwa amma in so kake ka ɗora mai zazzabi misali kace kuma zazzabi kake so to ba zai yadda ba wannan duk gwamnatocin mu sun gane wannan logar in suna so ta kara mana kuɗin mai naira ashirin sai a kara ɗari hudu a yi ta rikici a yi ta rikici a yi ta rikici ɗan kwadago su shiga suwaye su shiga a yi ta musayar ra'ayi ta ce to yanzu an ci matsaya a kan naira talatin kaga ita gwamnati da ahirin ta niyya yanzu ku da kanku kun ce talatin da tafi kenan a wuce ya da ana daga hannu eh mun ci nasara amma da su asali ahirin suke bukata to yasa duk wanda yake da bukatar abu a hannun mutum ba a fiye zuwa daidai da abin bukatar ba kuma ko gwamnati sai haka ne in kuka nuna tura proposal sai a zabtare a zabtare a zabtare a ce to ai approving kaza sai a ce to yanzu kuna buƙatar dubu ɗari yanzu gwamnati ba kuɗi ba kaza a ba su dubu arba'in to su ma mutane suka gane in suna buƙatar dubu arba'in ne su yi bada na dubu ɗari hudu duk yadda za a sa kalkuleta a zauge a zauge sai a bar musu hamsin dama ita ce abin da suke da buƙata ya ce to wannan kaga ai hikimar da a ce an kwace maka jirgi ai gara a ce faskare da aka in ya so a barka da ɗinki da gyara da faci ya fi sauki da a kwace ma keke ai gara ka yi faci da a kwace maka babur gara ka canja taya ya ce to wakana wa ra'ahun malikun ya akudu kulla safinatin ghasba yana kwace wani jirgin ruwan gasban da kwace ya ce me yasa hikimar li aruddahu anha li aibiha sai in hana sarkin ya kwaci wannan jirgin saboda aibun da ya tsada a cikinsa bayan tafi'a biha ashabu al-masakin alladhina lam yakul lahum shay'un yantafi'una bihi ghayruha ghairaha don haka masu kayan sai su amfani da jirgin su wanda ba su da wata dukiya banda wannan tsir wanda kila wa kad kila innahu aitam wasu malaman suka ce su wannan miskinan dama asali marayu ne don haka a tsare musu jirgi su ci gaba da samun arziki wannan hikima ce ta Allah madaukakin sarki na'am وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رهما na'am sai ce wa ammal gulam amma shi yaron wannan da ka ga na kashe shi fa kana abawahu mu'minai iyayensa biyu uwar da uban mu'minai ne dukkanin su mu'minai ne amintattun bayu ne na gari fa kashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra sai muka ji tsoro kada yaron ya dauke su da wuce gona da iri da kafirci an ce yaron tun ran da aka haife ni iyayen sun kwalla fare a kansu yana da kyan fuska yana da kurjini abin sha'awa ga duk wanda ya gan shi kuma ga saurin shiga rai so iyayensa da imani in ya girma wata ilzuciya sai da ta kwallafa da su shi kuma tun asali Allah ya rubuta cewa wannan yaron kafiri ne to iyayen a dalilin wannan yaron za su iya zama kafirai shine sai fakashi na an yurhiqahuma tughyanan wa kufra muna jin tsoron ya jan su su wuce gona da iri su wuce kafinci ba a hadna sai muka so an yi bidila huma rabu huma ubangijinsu ya canja musu khairan minhu zakatan wanda ya fi shi alkhairi a wajen nagarta wa aqraba ruhma kuma ya fi su tausayi ya fi wannan dan tausayi yanzu an kashe wannan su yi bakin ciki na ɗan lokaci su huta sai Allah maɗaukacin sarki ya canja musu da abin da ya fi wannan yaran alkhairi wannan yaran da za a canja musu aka kara min zakata ya fi wancan nagarta tunda shi wanda za a haifa musu mumini ne musulmi ne aka raba ruhman ya fi tausayi da tausasawa ga iyayensa kata da yake cewa lokacin da aka haifi yara fariha abawahu hina wulida wa hazina alaihi ina kutila sun yi matukar farin ciki lokacin da aka haife shi da ya rasu sun yi matukar bakin ciki walau bakiya ta da fihi alaƙuhuma da Allah ya bar yaron bai kaddara ga khidir ya zo ya kashe shi to da yaron kuma hina ne zaman to sanadiyar halatta su dan sai sun bar musulunci a dalilin wannan yaron akwai iyaye da yawa da har a yanzu in ka kalla zaka tadda jarrabawar iyayen to waɗannan 'ya'yan ne akwai 'ya'yan da in ka kalle su wallahi masifa ne a hannun iyayensu duk abin da uban bai yi ba a da yanzu yaron ya sa shi da uban lokacin yana saurayi mutumin arziki ne lokacin da ya girma mutumin arziki ne duk unguwar an san bashi da abokin fada amma ya ga a dalilin wani yaro sun yi fada da kowa a unguwar yanzu ka ga wanda yaron bai zama masa alkhairi ba ya zama masa masifa da abin jan hankali wani yaron sai ya ga duk inda ake ta'addanci da barna yana gurin ko abu abin zai karɓi kuɗi in ya zo ya dawo gida ko uban ya hana ni kuɗi ko wata hana ni ya yi gungune ya yi ɓacin rai ya dinga bol da randa yana bol da huta ya maki wannan yaron ta iyayen sun gane fa sai an bashi wannan kuɗaɗen zo ka karɓa mu huta in sun bashi su yi azuyar zuciya su yi kukan zuciya su bashi su huta so wallahi akwai iyaye da yawa da har a yanzu suna da jarrabawa a cikin yayansu ya ce to shi wannan Allah yana so ya hutar da su wannan ɓacin rai yasa to kata da sai yake cewa faliyar damrukun faliyar damrukun bi qada illah shi mumini ya yadda da kaddara Allah madaukakin sarki fa inna qada Allah lil mu'min fi ma yakrahu khairul lahu fi min qada'ihi fi ma yuhibbu domin abin da Allah ya zartar wa mumini cikin abin da baya so ya fi maka alkhairi cikin kai abin da kake so ma'ana Allah in ya zartar ma da abu ba ka son sa a ranka to ya fi alkhairi kan abin da kake son ya faru dan abin da kake son ya faru idan aka baka wallahi ba mamaki dalilin rasa aljannar ka da imanin ka da haka in kaga ka nema ka nema ka rasa ka yi bakin ciki ka yi bacin rai wallahi ka yi da wannan kaddara din kwana-kwanan da muka kare zaɓe ko ɗan siyasa da yawa sun sha faɗa in ba alkhairi ba ne allah karka bawo inda gaske suke wallahi da Allah ya hana su hini alkhairin nan wasu sun maida ta katin neman zaɓe in ba alheri ba ne allah karya ba mu to ma kati ne salo ne na kamfen to wanda ya faɗa da gaske in ba alheri ba ne kar allah ka ba mu kuma allah ya hana su to wallahi hana wakil ta tafi alheri dan in an ba su sai sun yi zalunci in an ba su sai sun yi kwace in an ba su sai sun yi sata in an ba su sai sun ci amana kuma duka ya an tuɓe su a gaban allah ɗaya da biyu sai an tambaye su da haka kenan in Allah ya zartar ma abin da baya so shi ya zaba maka wallahi ke yadda wani saurayin zai zai nemi yarinya ya kashe mata kuɗi ya sota tun tana firamare ya ke mata hidima har ta zai gama secondary school wallahi lati kuma haizo dauke ta yayi ta bakin ciki yayi ta kuka yayi ta bacin rai wallahi wannan abin ya fi masa alkhairi da an bani wannan yarinyar sanadiyar barin da sunna kenan dalawa ku gani mutane da yawa samari da da gemu yawa kamar ka kama amma da ya yi aure wata daya biyu ya ka zana cewa wata sunna ta wata ko ya haɗu da fitananniyar mata kenan so wani lokaci in ka nemi aure ka gaba ka samu ba wallahi alherin yana cikin rashin wannan samun ya ce to mumuni ya yadda da abin da Allah madaukakin sarki ya ya ya yanka masa imam ibn kasir ya ce ya inganta cikin hadisi la yaqdi Allahu lil mu'mini qada'un illa kana khairan lahu Allah bai taba zabawa mutum mumini wata kaddara da wani tsari ba ba ce wannan kaddara ita ta faru duk abin da kaga ya faru a rayuwarka kana so ko ba ka so wallahi wannan ne fi zama a cikin yasa ma aka ce sharadin imani ne an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi ka yi imani da ƙaddara mai kyau da mara kyau ko mun sha wucewa wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum to wannan aka ce fa kana abwahu mu'minin fa khashina an yurhiqahu ma tughyanan wa kufran fa aradna an yubdilahum rabbuhum khairan minhu zakatan wa aqraba rahma ay waladan azka min hadha wa huma arhamu bihi minhu Allah madaukakin sarki sai ya canja musu da ɗan da ya fi wannan alkhairi da ɗan da ya fi wannan nagarta da ɗan da ya fi wannan dacewa da kirki sai na ƙarshe وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحاً فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا نعم wancan magana da muka kare wancan yaro ne namiji yana wasa a dandali yana wasa a fili aka kama aka kashe sai aka sai fa aradna an yubdi lahum khayran minhu zakatan wa aqrab rahma kata da yake cewa wasu malaman suka ci da Allah ya tahi canja musu kuma sai aka ba su ya ta mace wasu malaman suka ce daidai lokacin da Khidir zai kashe wannan yaron mahaifiyar ta samu ciki cikin da ta samu sai zamanto yaro ne musulmi ta mace kenan yanzu a ɗauke maka namiji a baka mace ashe Allah na da hikima a cikin al'amari menene alheri idan Allah ya tara maka maza masu kangarariyar zuciya marasa tausayi marasa imani menene ribar ka baka da riba amma idan Allah ya baka ya ta mata kwaya ɗaya ko biyu mai tausayi mai jin kai mai karasa a duniya wannan babu abin da karasa wannan yake nuna mana cewa kenan kar mu zaɓa mai muke so mu haifa da yawa mutane suna da so a zuciyarsu ina ma 'ya'yansu maza ne wasu suna ganin ina ma 'ya'yansu mata ne shi kuma Allah da kansa ya faɗa ya habu liman ya sha'u inasan wa ya habu liman ya sha'u kuku aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inasa wa yaj'alu man ya sha'u aqima Allah yake ba da 'ya'ya mata ga wanda ya so ya ba da 'ya'ya maza ga wanda ya so ko ya fatsa wasu maza wasu mata a cikin 'ya'ya wani kuma kwata-kwata Allah ba zai ba 'ya'yan ba duk dubarar da za a yi da hikima haka ya zo haka zai koma ba wanda za a gani a cikin zuriyar shi amma wani kuma ya ga daga tsatsansa ya ga 'ya'ya arba'in talatin sun fita wani 'ya'ya hamsin akwai ana samu ko ko ba a samu na? hada mai sittin ko? a nan garin? sarkin kano sittin da ɗaya bari? da uku? na a nan garin akwai mai sittin? na? a gurin? a wajen? ko kenan? masha Allah ba kuma ku bakwai da sani da kare ke da cikin bayar ubangiji ba abinda Allah maɗaukakin sarki bai wani sai a tila masa ƴaƴan da yawa arziki ne mun wuce a bayan almalu wal banuna zinatul hayatid dunya a baka imani a baka dukiya a baka ƴaƴa wallahi wannan more rayuwa ce a hana ka waɗannan ne ƙarshen asara ba dukiya ba imani ba ƴaƴa wallahi mutum abola zai mutum in bai wasa ba yara suna tsunkularsa suna wulakanta shi amma alal akalla ko ba ka da komai kana da ƴaƴa ba za ka mutu a tsorata ba za ka mutu a wulakanta ba abin da ne muka tafi shine duk abin da Allah azurta ka da shi na zuriya maza ne ko mata shine kaddararsa shi Allah ya zaba maka kawai Allah madaukakin sarki gobe ba mamaki idan aka baka namiji wallahi zai jawo maka abin da hawan jini har sai zai bige ka kuma ka faɗi ba tare da karfi ba amma ya ta mace sai Allah ya sa maka sanyin idanu da nutsuwa ka yi alfaharin ita ka haifa mata nawa ne Allah madaukakin sarki ya kaddara ababan alfahari ne da jin daɗi a duniya nawa ne suna da yawa da ya shiga qur'ani muna da suratul nisa'i ko akwai suratul rijali babu akwai suratu maryam da sunan mace aka ambaci sura wannan ya ishi mata abin alfahari abin jin isa in ana ambatan maza mazan da aka haifa a cikin al'ambata a cikin alkurani in ka ɗauki annabawa ba su wuce ɗaiɗaikun mutane ba amma wannan sukutum da guda sura aka ajiye kuma aka dinga ambatanta ya maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari yace fa tunda Allah ya yi duniya mata uku an yi su wanda sun cika hankalinsu ya cika famfam da famfam duk inda ake neman baraka ba baraka a cikin hankalinsu akwai ita Maryam din akwai Asiya matar Fir'auna sai Khadija matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wasu malaman suka ce da du matan duniya kamar nana Aisha to da ba wata falala da ɗan namiji zai samu a kan yamaci duk abin da ɗan namiji yake ji na baiwa da alfahari Allah madaukakin sarki ya bata in kana neman tarihin larabawa gogaggiya ce a tarihin larabawa waƙe-waƙen larabawa gogaggiya ce likitancin musulunci tana da likitancin musulunci ta san hadisan manzon Allah ta san alkur'ani a cikin matayen manzon Allah guda uku da suka haddace alkur'ani tana ɗaya daga cikin ukun da suka haddace alkur'ani ce da duk mata kamar ta ciki da abin alfahari ne yanzu ma an ka kalli rayuwar mu nawa ne zaka tadda a gida ɗaya ga 'ya'ya maza nan wajen guda bakwai da ke suke iya kai fatiha amma ka tadda ƴar tamatan cikin su ta haddace alqur'ani kai ka tadda waɗannan ba sa tausayin ubansu amma wannan yarinya sai ka tadda akwai tausayi da jin kai in ta ga alamar ɓacin rai a gurin iyayen ta ga kuka ce to mata in Allah ya baka da wa Allah madaukakin sarki godiya yanzu dai ga kissar da muke karantawa an kashe namiji an canja da ta mace kuma aka ce khairan minhu zakatan wa aqrab ruhma ya fi kusanci da jin daɗi da tausayi sai bangon ya ce wa amal jidar ita wannan katangar fa kana li ulamain yatimain fil madina ya ce ya kasance na waɗansu yara ne guda biyu yatimai ne yaran kuma marayu ne fil madinati a cikin birni tsakanin waccan ayar da muka karanta da wannan ayar malamai suka ce akwai wani canji da Allah madaukakin sarki fan alaka hatta atau ala qaryatin مستقام أهلها فأبوا ضيفهما
فانطلق حتى حتى أتيا على أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض da ya tashi fassara kuma zai ce wa ammal didaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil madina menene bambancin da aka samu na can an ce alkarya nan kuma an ce almadina menene bambanci tsakanin alkarya da almadina na birni da ƙauye na to wane ne birnin almadina yana nufin birni ko alƙarya tana nufin ƙauye can da yake zargin su za a yi hatta a ta'ata ya ala ahalin har ya tabi saba ma ahalaha fa abon ayyuba yi kuma gari yana amsa sunan birni ne yana amsa sunan maraya ne ana alfahari da shi idan akwai ayyukan musulunci da alheri a cikin wannan gari duk girman gari idan ba a karɓar baki ba a ayyukan musulunci ba a ayyukan raya sunna wannan garin ƙauye ne yasa da Allah ya tahi ambatansa a gurin sai ce hatta aminin ata ya ala ahala qaryatin tatama ata ya ala ahala حتى إذا أتيا على أهل قرية استطعما أهلها na'am zargin su ake so ai sun ki karɓar baki sun ki ba da abinci sai aka mai da su alƙarya amma haƙiƙanin abin birni ne yasa zai ta bahi ba dahi labarin yanzu tafsiri ake na haƙiƙanin abin da ya faru sai aka ce wa ammal jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil madina na waɗansu yara ne marayu guda biyu a cikin birnin da muka baro yanzu ashe kenan duk girman garin ku idan ba a musulunci sunan sa birni komai ƙanƙantar garin ku idan ana musulunci shine birni kuma dan Allah ku auna ku gani dan Allah menene riba ka rayu a maraya baka da addini menene asara ka taso a ƙauye idan kana da addini a hannun so inda ake addini nan ne birni inda ba a addini nan ƙauye ne sai ce to shi duk a gid bangon fa kana da gulamai da yatimai da fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahu yace a ƙarƙashin wannan katangar akwai taska da mahaifinsa ya birni da ya zo ya ga ciwon ajali ya kama shi yana da kuɗi irin na da zinari da azurfa da ya zo zai yi foundation na zubin katangarsa sai ya kawo sulallukan azurfa da zinari ya zuba ya kawo ƙasa ya mai kawai ya katanga shi a lissafinsu kuma da lissafin mutanen da idan ka yi gini ka san lokacin da zai lalace ana yi har yanzu bature idan ya ma gada zai ce maka wannan gada shekara arba'in za ta saboda ya san irin karafan da ya sa ya san irin haɗin simintin da ya yi ya san irin ƙasar da aka ɗora ginin a kanta duk an auna zai ce maka wannan gadar za ta yi shekara arba'in ka'ida fa idan ta yi shekara arba'in ko da ka ganta gyam titiri tana hawa a guje abin da yake nufi ka rufe ka sake wata to shi ma uban sai ya auna yanzu yarana suna da shekara bakwai ko shekara takwas sai ya yi gini wanda yake ganin nan da shekara goma ko sha biyar wannan ginin zai faɗi lokacin da katanga za ta faɗi yara sun kai shekara ashirin da biyar ko shekara ashirin da bakwai in suka zo gini za su tar da dukiyar su ya su ɗauka ba za a musu kwace wataƙila Allah yana aiko annoban ruwa a aiko ambaliya a samu wata iska da bata cikin lissafi yadda canza lissafin da ɗan adam ya yi dama wa mata sha'una illa an sha Allah za ka iya tsari amma sai Allah ya so tsarin wannan ya tabbata da haka a irin wannan halin ne aka samu katangar ta karkata ta yi ƙara faduwa za ta ba don Allah ya turo sidir ya tsaida ta bada zubewa za ta in ta zube yaran ba su kai matsayin da za su tsare dukiyarsu yanzu har yanzu abin tausayi ne babanka ya mutu ya bar yara yan shekara takwas tara bakwai wallahi akwai tashin hankali gida lalacewa ki uwarsu ta yi wani tangaririya gidajensu su shiga watan gaririya gonakai su lalace ƴaƴan ka rasa tsakanin gidan kakanni da gidanka da gidan babansu da dangin babansu sai ka rasa a ina suke watan gaririya za su ci yasa to da Allah ya in an bar wannan dukiyar ta fita za su lalace ubansu kuma tare ne mahaifinsu mutumin arziki ne wani alƙawari ne tsakanin Allah da bawa in dai ka zama mutumin kwarai kai addini ka tsaya akan addini ko a bayan bayan ka Allah sai ya tsaya godiya wallahi ƴaƴa da yawa suna cin albarkacin iyayensu ne sun sani ko ba su sani wallahi da yawa alfarma iyayensu suke ci akwai wanda aka tura takardar ka da ya ga wani wani ya karanta to wannan dan gidan wani Allah sarki wannan baban sa mutumin arziki ne to ku yi kawai ku tura ya wuce kai baka san me aka ma ba sai ka bakar a bari karanta ani ba taɓa newa wannan ina rasa amma tun da ya ka ci albarka masu albarka wallahi kai baka sani ba saboda albarka ce alƙawari ne in dai ka zama to nagari Allah wani wulakantar sargar kuliyar ka ba da haka duk wanda yake da tsoro da tashin hankali in ya mutu ya za a yi da 'ya'yansa ya zama mutum arziki tun a nan duniya kar ka bari sallah take wuce ka cikin jama'a kar ka bari abubuwan alkhairi su wuce ka bibiyar sunna da aiki da sunna bibiyar alqur'ani da aiki da alqur'ani tabbaka musulunci a zahiri kai iyaka kokari da kabarwa Allah faran wallahi zaka ga abin da Allah madaukakin sarki zai maka yanzu dai gashi Allah ya rubuta yake ba mu labari wa ambal jidaru fa kana lil gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul sai ce wa kana abuhuma saliha babansu ya kasance mutum ne na kwarai yana lahira yanzu balla baya so ya tuzarta al'umar ya tuzarta ƴaƴansa sai ya ce a tada kuma ya turo maka annabawa guda biyu kai duk abin da aka ce an turo annabi biyu ya ne baranci a gidansa sai ka san wallahi ba karamin mutum bane ko ba gane hikimar ba yanzu khidir duk abin da malamai suka tafi annabi ne annabi musa annabi ne cikin ulul azmi min rusul mutum a cikin tsakiyar mutanen banza amma aka ce annabawa ku zo ku yi masa aiki a gidansa ku yi leburanci kai ka san wannan mutumin ko lahira aka koma in Allah ya daba wulakantacce bane a wajen Allah wannan kuma yake nuna maka alƙawarin Allah ba kai kana nan ba zai cika ma abin da kake yi ko ba ka nan wallahi Allah zai cika maka abin da kake yi yasa aka gano a cikin alqur'ani idan dan adam ya zo mutuwa yana yin bakin cikin da bai taɓa yi a rayuwarsa ba daidai lokacin da mala'ika zai ɗauki ranka duk ɗan adam yana haɗuwa da bakin cikin da bai taɓa haɗuwa da shi ba saboda akwai abubuwan da bai gama su a duniya ba ya ɗauko gini bai ƙarasa ba ya zuba kuɗinsa a gona ta yi yabanya ta ja gaba ba a zo girbi ba an kawo kuɗin sa rana yaron sa yana jami'a wa duk da wani tunanin zai zo masa rai lokaci ɗaya ya haɗa kwakwalwarsa sai wani bakin ciki ya tsaya masa da me za a warware wannan matsala sai kuma ya kalli lahira in na dace aljanna ce da hutu har abada in ban dace ba wuta ce da babu kare ko ba ba gyara sai wani bakin ciki sai zo nan ke mutu sai Allah madaukakin sarki ya ce innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun a lokacin mala'iku za su sako lokacin da wannan bakin cikin ya turnuke dan adam da damuwa sai a musu albishir Allah ta kafo kada ku ji tsoron tafiya lahira wala ta hazanu kada ku yi bakin cikin abin da za ku bari akan nan duniya tun daga nan mutumin arziki za a bashi labarin abin da ke faruwa ya inganta a hadisi har a cikin makabartarka idan kana kwance ƴaƴan da ka bari budurwa da zawarawa da ƴan mata da wanda suka zo neman su da wanda suka aure su da wanda suka tare a gidansu ana ba mutum labari a cikin kabarin shi yasa aka ce ku tsare amanoni da wasiyar mamatan ku a lokacin da za ku bar duniya in babanka ya ce ko na mutu kar a ba wa ne kar a baki saboda ko a lahira aka ba shi labarin an bada wallahi sai ya ji ba da matsawar yana da dalilin da yake kar a bada kuma dalili da shari'a ta gamsu da ita ko ba ni kar ta amana shi kar a bada wannan yaro وكانت هاته كنز له وكان ابوهما صالحا سيتي فاراد ربه sai ubangijinka ya so an yaba lura a shuddahuma waɗannan yaran su kai matsayin cikar ƙarfinsu su cika shekara talatin yaron ya cika shekara talatin yi masa kwace yana da wahala kwace abu a hannun ɗan shekara talatin yana da wahala ko ba ku gani ba yana da wahala amma shekara bakwai shekara goma sha biyu sha uku akwai matsala amma yan talatin idan suka tsaya akwai tashin hankali fa arada rabbuka ayyabu da wa ashuddahuma wa yastakhrija tanzahuma kai su fudda taskar da Allah madaukakin sarki ya sa mahaifinsu ya binne musu wani abin da aka yi musu aka ce rahmatan min rabbik jin kai ne da tausayi da rahama daga gurin ubangijinka wannan ya isa jin kai wallahi rahmatan min rabbik sai ce wa ma fa'altuhu an amri ya ce duka wannan abubuwan da na aikata ban aikata shi ba bisa ratin kaina wa ma fa'altuhu an amri faɗin wa ma fa'altuhu an amri ban aikata ba a ratin raina wannan nuna cewa kenan da umarnin waye aikata da umarnin Allah idan da umarnin Allah aikata to tabbas annabi annabi shi ne da aka ba shi umarnin aya ɗaya ko aya biyu ko aya uku kuma suna tare da annabi Musa ya fahimci abin da annabi Musa bai faɗa ba ya gane abin da annabi Musa bai gane ba malamai suka ce wannan ba aiki bane na wali aiki ne irin aikin da annabi yake kuma sannan idan kasar Allah ya kaddara maka haduwa da annabi na zamanin ka sai ka ki imani da shi me matsayin ka na ka kafurta ko kai laifi to ai ga Khidir sun haɗu da annabi Musa kuma da kansa ya ce masa hadha firaqu baini wa baini wannan ita ce rabuwata da kai kama gaban ka in kama gabana yanzu idan mutum ya ce wa annabi kama gaban ka in kama gabana akwai matsala ko babu amma kama gaban ka in kama gabana wannan ya nuna cewa kenan shari'ar wannan annabin daban shari'ar wannan annabin daban dama taro ne muka zo na ƙara wa juna ilimi kwana uku ne an gama to kama garin ku kuma garin ku neman koma gari mu da irin wannan malamai suka kalla cewa lalle khidir annabi ne ko ka ji wani dan tijjaniya ko wani dan dariƙa yana gaya maka cewa ai wali yana iya fin annabi tun daga annabi Musa ya je wajen khidir da ga mai wannan matsala ce ta annabi da annabi dan abin da aka yi ba annabi bane da wali in ko ba ka ba ka taba gaji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya je wajen wani wali ya ce dora mun karatu ba za a taba yi wannan ba kuma ga ya kara da cewa wa ma fa'altuhu an amri ban yi ba ne bisa al'amarin kaina sai ce zalika ta'awilu ma lam tasdi alaihi sabra wannan shine labarin abin da ka kasa yin hakuri a kan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka karanta wannan kissar sai yake cewa ina ma annabi Musa yayi hakuri Allah ya labarta mana da yawa cikin irin wannan kwaji bayanin da za a yi yanzu a ce za ku yi tafiya da Khidir a yi hekara abin da za a rawaito na wannan karatun da aka yi da yana da yawa wala wani lokaci ya kaji kamar zuciyarka ta fito saboda hidin karatun da ya tsallake kwakwalwar ɗan adam Allah madaukakin sarki ya samu dace abin da muka faɗa daidai Allah amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah nuna mana daidai mai aiki da abin da ya dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin